بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أصاب الدر الله هدي عشرين دقيقة وتن قوما وتن شوال hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 19 ga watan hudu a gregorian kalanda 2025 wannan shine kaset ɗinmu na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-mukhtasarul mufidu fi bayani dala'ili a kasamit tauhid na fadilatul sheikh abdullahi bin abdurrazzaq adini muhsin al-badr alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun yi bayanin bayanin mukhtasarun ko mukhtasirun li aqsamit tauhid wanda mun yi al-qismul awwal wato babin da zai bayani akan waɗannan kashe-kashen tauhidi guda uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat to mun yi at-tauhidul rububiyya yau za mu tashi alkismu sani shine tauhidul asma'i was sifat malam yace alkismu sani kashi na biyu daga cikin kashe-kashen waɗannan tauhidai guda uku tauhidul asma'i was sifat shine tauhidin kadaita Allah da sunayensa da kuma kadaita Allah da siffofinsa abinda ake nufi da wannan malam yace wa huwa al-iqraru bi anna Allah bi kulli shay'in alim shine mutum ya yarda ya amince cewa Allah maɗaukacin sarki yana da iko akan komai wa ala kulli shay'in qadir wato yana sane da komai bi anna Allah ala bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai wa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai wa annahu al-hayyu kuma Allah shine al-hayyu rayayyen da babu bata same shi ba kuma mutuwa ba za ta riske shi ba alƙayyum tsayayyen da bai tsaya da ƙafar wani ba ko da tallafi ko da agajin wani ba a aya tsayi ne shi da kansa kuma ƙayyumiyarsa ba ta gushewa ba ta rushewa ba ta wargajewa wannan suna na alhayyu rayayye rayuwar da ba ta da farko domin Allah shi ne mahalicci ba shi aka halitta ba shi shi ne ya halitta shi shi ya rayar da kowa da komai shi kuma rayuwarsa titirce ba ta da farko sannan kuma babu ranar da Allah zai mutu Allah baya mutuwa na fata an fahimta wannan shine ma'anar alhayyu wato rayayyen da rayuwarsa ba ta fara ba daga wani lokaci kuma ba za ta ƙare a ce yau babu Allah ba ba wanda ya san yaushe Allah ya fara babu kuma ranar ƙarewar Allah wannan shine alhayyu tun kafin kafin shi dama tun azal yana nan ba komai a duniya da lahira da ko'ina da sai Allah daga baya Allah ya samar da komai na fata an fahimta so duk wani tunani da ɗan adam zai yi game da waye Allah a fannin rayuwar Allah to in yi wasa wajen wannan tunane-tunanen zai taɓargaza zai yi shirme zai yi shirɓagiya domin shi Allah ba ɗan adam ba ne ba mutum ba ne ba aljani ba ne ba mala'ika ba ne waɗannan halittu gaba ɗaya mutane aljanu mala'iku dukkansu akwai lokacin da babu su a duniya daga baya Allah ya samar da su kuma akwai ranar da za a wayi gari babu ko ɗaya da zai saura a duniya kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai za a waye gari babu shi abinda zai saurahi ne fuskar ubangijinka wanda yake ma'abocin ɗaukaka da karamci kullu shay'in halikun illa wajha komai zai hallaka sai fuskar Allah shi kadai don haka duk abin da ka gani a duniya an yi lokacin da da babu ko ƙurarsa ko alamarsa daga baya ya samu Allah kuma ya samar da shi kuma duk wani abu da ka gani a duniya tushen abin daga gurin Allah ne sai dai ɗan adam ya sarrafa shi ya dawo wani abu daban amma dai da wani sinadari ya yi amfani da shi wajen samar da wannan abu amma asalin tushen ina aka samu Allah ne ya samar da wancan sai Allah kuma ya bawa dan adam ilimin da zai ɗauki wannan abin na Allah ya fasa ya niƙa ya narka ya ƙona ya tafasa ko ya ƙera ko ya shirya ko ya samar da wani abu to wannan shine abin da ake nufi da alhayyu Allah rayayye ne yasa yace wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma duk fuskoki gaba daya sirrin kufa ga alhayyu rayayye alƙayyu tsayayyen da ba da kafar wani ya tsaya ba bai dogara da kowa ba wajen ƙayyumiya da tsayuwar shi ina fata an gane sanaita allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah shine abin bautawar da babu wani abin bautawa sai shi kuma shine alhayyu alqayyum tsayayye rayayye rayuwar da ba ta da farko ko ba ta da ƙarshe sannan kuma ƙayyumiyar da ita ma babu wanda ya dafa wa Allah wajen tsayuwarsa na fata an gani tsayayye ne shi da kansa ba tare da dogara ko jinginuwa da kowa ba duk wanda ka gani a duniyan nan aka ce maka wane ya tsayi da kafafunsa to san da wani ya tallafa mar ko ya agaza mar ko ya taimaka masa wajen ya samu wannan tsayuwar haka ne ko ba haka ba akwai kuma lokacin da inda wani zai cire hannunsa a kansa ko zai daina tallafa mar ko zai daina kai masa gudunmawa to wannan tsayuwar tasa za ta iya rushewa na fata an gane to amma shi Allah ba wanda ya taimaka masa ba wanda ya agaza masa ba wanda ya dogara da shi wajen samun kayyumiyya da tsayuwa shi tsayayye ne tun kafin tsayuwa ma ita kanta tsayuwar tun kafin a samar da ita shi dama tsayayye ne jama'a an fahimci maganar da kyau ko yawwa to wannan shine alhayyu alqayyum a can kuma suratu ali imran yace allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum yace nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wal injil min qablu hudan lin nas wa anzala al-furqan ina fata an gane to dan haka wannan shine alhayyu la ta'khudhuhu sinatun gengedi baya kama Allah wala naumun haka bacci baya kama Allah malamai suka ce me yasa aka fara da gengedi sannan aka biyo baya da bacci da gengedi da bacci wanne ne babba bacci ne babba to me yasa aka fara da gengedi misali tunda mun ce bacci ne babba da sai a ce la ta'khudhuhu nawmun babban bacci baya kama Allah wala sinatun ballantana su gengedi abin banza na fata an gane tunda bacci shine babba ko to amma sai aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun gengedi bai kama Allah balle bacci kuma aya ce ta faɗa haka cikin suratul baqara to me yasa aka yi wannan lissafin ko wannan misalin ai ya kamata in za a buga misali ne a fara da babban abu sannan sai a ce ballantana abu kaza wanda bai kai abu kaza ba na fata an gane to amma da aka tashi sai aka buga da karami sannan aka dawo aka yi magana akan babban babbakin shine mafarin bacci ko shine yayin shine magabacin bacci ko to Allah ya saka da alheri amma ba haka bane eh Allah ya saka da alheri amma ba haka bane an gane eh so ba a shigo ta sai ta wannan so shi gengedi kamar kofa ce ta shiga bacci kai ma Allah ya saka da alheri amma ba haka bane na'am madalla to duk Allah ya muku albarka musamman shi tunda shi ya zo da bayani abinda ake nufi ne abinda ya sa aka faɗi wannan kamar yadda ya faɗa shi bacci kai za ka ƙudurci niyyar yinsa ka je ka yi shi yanzu nan ka ce ina so na je ne bacci kana kwantawa sai ya zo maka da izinin Allah amma gyangyaɗi ko ka yi niyya ko ba ka yi niyya ba zai iya ɗaukar ka so kaga tun da shi yana da ƙarfin da zai iya ɗaukar mutum tun kafin ma ya nemi shi kaga shi ne babba kenan ban gane ko kun fahimta ba shi zai ɗauke ka ne ba tare da ka shirya masa ba ka zo kana jin karatu sai gengedi ya ɗauke ka ka zo kuna tattaunawa da wani sai ya ga kana gengedi ina fata an gane to kaga yanzu yarin jaye ka ne da ƙarfin shi amma bacci sai ka shirya ka sa gajeren wando ka sa jallabiya sai ka ce bari in je in kwanta to shi yasa sai Allah ya fara buga misali da gengedi domin shi a yanayi na ainihin wato abin da ke rinjayar dan adam to ya fi bacci ƙarfi ina fata an fahimci magana to wannan shine abin da malamai suka ce amma inda zaka kalle su a yanayin su sai kaga kamar bacci ne babba gengedi shine menene karami wallahu ta'ala a'ala to shine yake cewa la ta'khudhuhu sinatun gengedi baya kama Allah wala naumun haka bacci ma baya kama Allah domin duk wanda shine ke kula da wani abu to sai ya zama yana iya yin gengedi shi ne bacci na gyangyaɗi ya ɗauke shi ba tare da ya shirya mar ba ko kuma yana iya kwantawa ya yi bacci saboda ko gajiya ba a makamantan haka shin abin da ke kula da hidin nan zai iya lalacewa ko ba zai lalace ba zai lalace duk mutumin da aka ce masa ga wannan abin in ya kai awa ɗaya ka tsaye da shi sai gyangyaɗi ya kwashe shi zai tafi awa biyar ma ai bai sani ba ko ko ba haka ba ne duk mutumin da aka hura wuta aka ce kula mana da wutar nan wannan abin daga ya dafu ka sauke sai koma yana ta bacci ko gengedi ko ba haka ba kaga abin har ya tafasa ya kone to shi yasa abin da yasa Allah ya kore wa kansa gengedi da bacci shi Allah shine ke kula da duniya gaba ɗayanta hatta wannan karatun da muke da abin da muke da ginin nan da yake saman mu Allah ne ke kula da shi daga Allah ya cire kulawarsa akan wannan abin na sakan ɗaya na rantse da Allah komai rugujewa zai yi ba abin da zai tsaya yasa yace inna Allah yumsikul samawati wal arda an tazula Allah shine ya rike abin da ke sammai da samman da kasai da ke da kuma abin da ke cikin kasan an tazula saboda kasu menene kasu ruguje shi yake rike da sammai da kasai saboda kasu watsi kasuwar gaji da abin da ke cikin samman da abin da ke cikin kasar to don haka daga ya cire kulawarsa a kansu ko na sakan ɗaya ne da sama da ƙasa da abin da ke cikinsu gaba ɗaya rugujewa za su yi shine inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula ina fata an gane so don haka wannan shine dalilin da yasa Allah ya kore wa kansa bacci ya kore wa kansa gyangyaɗi saboda bai dace da hi ba a matsayinsa na mahalicci a matsayinsa na mai kula da duniya sannan kuma abu na biyu ko na uku shi bacci da gyangyaɗi kan me yake jawo shi gajiya ko ba haka bane to shi kuwa Allah bai gajiya bai taba gajiya ba kuma ba zai taba gajiya ba har duniya ta naɗi to kaga inda Allah na gajiya ne to shine sai kaga bacci ya kama shi ko gengedi ya kama shi saboda gajiyar da yayi amma tun da bai gajiya to ta mai dan mai bacci zai kama shi ai bacci yana kama wanda ya gaji ne ko wanda ya aiki da yawa ya wahala ina fata an gane shi duk wannan ba ta kama shi ina fata an fahimci magana ba ta kama shi an gane maganar ke ku shi yasa ya ce wa ma masana min lugo mu da kake ganin mu gajiya ba ta kama mu wa ma masana min lugo gajiya ba ta kama mu in ji Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane to wannan shine dan haka yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yace lahu al-mashi'atu al-madha annafiza shi Allah shi yake da mashi'a zartacciya wato shi yake da ganin damar komai mashi'a ganin damar yadda zai al'amuransa yana hannun Allah ba wanda ke tsarawa Allah ya za a yi to tun da shi yake da almashi'a annafiza wato rayuwa ko wato zartarwa kalar yadda ya ga dama kaga babu abin da zai samu Allah ko menene ina fata an gane wal hikmatu albaligha kuma Allah shi yake da hikima wacce ta kai makura wajen ainihin wato isar da saƙo da tabbatar da adalci da tabbatar da hukunci da tabbatar da al'amura ga baki ɗaya wannan aikin Allah ne an gane magana da kyau ko wa annahu kuma shi Allah da kake ganinsa sami'un mai ji ne basirun kuma mai gani kuma in an ce sami'un ɗin nan to bi sam'in ya liƙu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala in an ce basirun ɗin nan sai zama bi basirin yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala ba irin aqidar mu'tazila da khawarijawa da in jahamiyya da wasu daga cikin asnaful mubtadi'a ba da suke cewa sami'un ne bila sam'in basirun ne bila basirin ba haka bane su haka suka ce sun yadda Allah basirun ne amma kuma baya ji din baya baya gani din mai gani ne amma ba tare da ganin ba to ai wannan tufka da warwara kenan mai magana ne amma ba tare da yin maganar ba mai ji ne amma ba tare da ji ba wannan ba aqidar ahlus sunna bane aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shine Allah basirun ne bi basri sami'un ne bi sam'in alimun ne bi ilmin na fata an gane mai ji ne kuma yana ji mai gani ne kuma yana gani na fata an fahimta mai ilimi ne kuma yana da ilimin suka ce dalilinsu na cewa sami'un ne bila sam'in shi mai ji ne amma ba tare da an siffanta shi da ji ba suka ce ai in aka siffanta shi da ji to kamar ya an kwatanta shi da dan adam kuma na sha yi muku bayani a nan duk siffar da aka siffanta wa Allah ko da kaga ta yi kama da ta me da ta dan adam to a suna ne suka yi kama amma a wajen zartuwarsu ga Allah da ɗan adam ba ɗaya ba ne kuma daga nan daga ɗan bayani biyu uku za ka gane misali wala Allah yanzu iya murya ta kake ji duk abin da ake yi a waje yanzu baka jin shi kaga jinka yana da limit yana da iyaka to shi kuma Allah babu abin da baya ji yanzu haka a duniyar nan sannan wala Allah inda za ka je wani wani guri ma kuma kana jin na nan ta iya yiwuwa ka gagara tantance abin da ni nake faɗa da abin da wansa yake faɗa ko ba haka ba to shi Allah yana jin duk abin da ake a duniya nan da na kirki da na banza kuma yana tantance kowa abin da ya faɗa kuma ba tare da ya manta ba to don Allah jin ɗan adam da na Allah zai yi ɗaya ba za su yi ɗaya ba na fata an fahimci magana to iya wannan kadai ya ihe ka gane ko da an ce Allah yana ji kai ma kana ji to ai ya ihe ka gane irin jin Allah daban irin jin ka daban ko da an ce Allah yana gani sai kaga ai kai ma kana gani tinkiya ma tana gani jaki ma yana gani sai ka siffanta cewa iya ganin Allah daban shi ya wuce na kowa ganin ka da na tinkiya da akuya da jakuna da waye shi kuma daban yana da limit ina fata an gane to wannan shine ya bambanta mu aqidar mu da aqidar su cewa shi Allah sami'un ne bila sam'in basirun ne bila basirin alimun ne bila ilmin a yanzu a ce Allah sunansa al'alimu amma kuma bai da ilimi zai yiwu ko kai ne aka ce wani profeso ne amma bai da ilimin kawai dan Allah me ya amfanin sanya maka profeso babu da fata bai ci magana saboda haka wannan siffar ta tabbata ga Allah haka sunan ma ya tabbata ga Allah sunansa as-sami'u siffarsa ne kuma as-sam'u sunansa al-alimu siffarsa ne kuma al-ilmu ina fata an gane sunansa al-basiru siffarsa ne kuma al-basir to ina ganin dai da ni da ka ya kamata mun gane wannan gaba ko ra'ufun Allah mai rangwame ne mai tausayi ne mai rangwame mai daga kafa wa bayi in sun yi ba daidai ba ya rangwanta musu wajen hukunci wajen zartar musu da wani abun da suka aikata wanda ba daidai ba ina fata an gane lalle Allah yana rangwanta wa bayansa yana ɗaga musu kafa akan wani abu da suka yi wanda ba daidai ba ra'uf shine ra'ufur rahim bil mu'minina ra'ufur rahim an gane ko rahimun Allah kuma mai jin kai ne mai rahama mai zartar da rahamar a cikin ainihin wato a lahira lokacin da musulmi suka koma ga Allah yasa aka ce ar-rahman da ar-rahim ar-rahman mai rahamar da ta yalwaci kowa a nan duniya da kafiri da musulmi da wanda ya aikin kirki da wanda bai yi ba za ka samu rahamar Allah ta abinci rahamar Allah ta abin sha rahamar Allah ta sutura rahamar Allah ta hasken rana rahamar Allah ta mai ta komai ruwan sha da dai shauransu iska to amma kuma rahamar Allah ta lahira ba mai samun ta illa man illa almuslim wal mu'min shine aka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai aka ce arrahman arrahim mai jin kai da rahama a nan duniya yadda dan adam zai rayu kowaye shi komai matsayinsa komai lalacewarsa amma arrahimu mai takaita rahamarsa iyakan musulmin da suka yi aiki da abin da ya umarce su ina fata an gane to wannan shine alal arshi stawa Allah ya daidaita a saman al'arshi ina fata an fahimta Allah ya daidaita a saman al'arshi a can cikin suratu daha yace ar-rahmanu alal arshi stawa lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ma bainahuma sai ce me wa ma tahta sara ko lahu ma fi samawati ne ko wa ma fil ardi sai ce wa ma bainahuma wa ma tahta sara ar-rahman Allah mai rahama alal arshi akan al arshi istawa ya daidaita to wannan kalma na istiwa'in ubangiji wato akwai maganganu da yawa a kanta amma a takaice imamu maliku ya taɓa jawo wa ɗalibansa wannan aya ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita a saman al'arshi sai wani a shaidan bid'a ne ya shigo majalisin sai jefo wa imam maliku tambaya ta ta'annuci wato tambayar ƙural tambaya ta yana so ya gane me imam maliku zai ce sai ce kaifa stawa ya malik to mun ji Allah ya daidaita a saman al'arshi amma ya daidaita nan take ya maliku sai imam maliku ya ce al'istiwa'u ma'arufun shi dai daidaito idan aka ce wane ya daidaita wannan abu ne sananne a gurin kowa duk ɗan adam ya san daidaito ya san me ake nufi da shi sai ce wal kaifu majhulun sanin yaya shi Allah ya daidaita wannan abu ne wanda ba wanda ya san shi don ba wanda ya taba ganin Allah to tunda baka taba ganin Allah ba ni ban taba ganin Allah ba mu ce Allah ya daidaita a siffa ko a yanayi kaza ai ƙarya zamu wa Allah ko shi yasa nana Aisha aka ce mata shin annabi ya ga Allah a zuwansa Isra'i da Mi'raji sai ta ce a'a ni ma bari in tambaye shi sai ta tambayi manzon Allah shin kaga Allah a zuwanka Isra'i da Mi'raji sai ce nurun anna arahu haske kawai na gani ta ya zan yi in ga Allah ai Allah madaukakin sarki bai kaddara a nan duniya idan da kake da shi ya kai karfin da za ka gan shi ba kana ga tadalli ya fa akan dutse haskensa kawai ya bayyana kan dutse sai sanya dutsen ya zamanto dakkan eh dutsen ya nike ya zama kabar garin fulawa saboda tsabar tsoron Allah ba zai iya ɗaukar Allah ba hasken Allah ballantana Allah kansa na fata an fahimta to idan dutse hasken Allah zai bayyana a kansa ya nike ya dagargaje ya zama kamar fulawa ina ga wannan dan fatar da wannan dan gululun da ke cikin kwarmin idanka sai ya za a ya gani yasa manzon Allah ya ce nurun anna arahu haske na gani sai ya zai yi ga Allah mi ma'ana annabi ya tabbatar da cewa bai yiwuwa a ga Allah a ina a nan duniya yasa da Allah madaukakin sarki yace la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara sai ce wa huwa al-latiful khabir al-absar idanuwa na halittu la tudrikuhu ba sa iya riskar Allah su ganshi a nan duniya ba zai yiwu ba amma wa huwa yudrikul absara shi Allah shi yake iya riskar komai ya ganshi kuma ba tare da ganin abu kaza ya ɗauke shi daga ganin abu kaza ba yanzu Allah yana ganin duk duniya kuma kallon da ke wannan bai ɗauke masa daga kallon can da can da can duk duniya ba kaga wannan gani ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ka kwatanta shi da naka ba kai yanzu iya abin da kake kallo ta gaban ka shi kaɗai kake kallo in an ce ma ya gefen daman ka yake ba za ka iya bada labari ba haka ne ko ba haka ba in an ce ya hagunka take ba za ka iya bada labari ba sai idan ka waiwaya ka kalla kai ko ka waiwaya ka kalla ba za ka iya faɗin hakikanin me ke hagunka ko damar ko gabanka ba kawai iya abin da ka gani za ka iya bayani akwai abin da ke faruwa din ka kai idon ka gurin amma wallahi baka gan shi ba haka ne ko ba haka ba to kaga da ganin dan adam ta za ka kasanta shi da na ubangiji yin la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir an gane magana da kyau ko to tunda ba a taba ganin Allah ba ta ya za a yi a siffanta istiwa'insa akan al'arshi ko a saman al'arshi ba zai yiwu ba sai ce wa su'alu anhu bid'atu ma maliku ya sake cewa abu na uku shine tambaya akan ya Allah ya daidaita a saman al'arshi to wannan kuma bid'a ce domin lokacin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbai wannan ayar alama sami'ihim suka saurari ayar da fassarar ta ba su yi wa annabi Muhammadu wannan tambayar ba kuma manzon Allah bai ce musu ya ga yadda Allah ya mai ba ya daidaita ba don haka tun da kai ka shigo da wannan tambayar to ka shigo da bid'ar da ko da zamanin annabi ba a taɓa yin ta ba balantana a wannan zamanin ban gane ko kun gane ba don haka tambayar ka ta zama bid'a sai imam maliku ya ce ku tuttube shi ku watsa min shi waje wannan ba namu bane shigo mana ya sadado waye ina fata an gane su wannan shine don haka alal arshi ya daidaita akan al'arshi istawa to sannan abu na biyu al'arshin ubangiji ai halittarsa ne ko na fata an fahimta yasa yace huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin sai yace me thumma istawa alal arsh malamai suka ce idan istiwa'i ya ta'addi da ala to ana nufin ya daidaita a samansa sa amma idan istiwa'i ya zo a qur'ani sai ya ta'addi da ila to yana nufin menene ha ya halitta ya halitta sama ya bin ya halitta ainihin wato abin nan al'arsh in yi istiwa in yi ta'addi da ila yana nufin Allah da ya gama halittun sammai da kasai sai kuma ne sai kuma ya dimfara al'arshi ya halicce shi bayan ya gama halittar sammai da kasai in kuma istiwa'i ya zo a ƙur'ani sai ya ta'addi da ala to ana nufin bayan da Allah ya gama halittun sammai da ƙarsai sai kuma ya jumfari al'arshi ya daidaita a kansa to a nan ne aka samu wasu daga cikin wanda ba aƙidun musulmi ba suka ce da Allah maɗaukakin sarki ya halittu a cikin kwana shida da kamar yadda ya faɗa kuma ya daidaita a saman al'arshi ana nufin Allah ya gaji ya huta na kwana ɗaya shi yasa suke hutun ranar asabar ko ranar lahadi to wannan magana ba haka take ba Allah in ya ga dama zai iya yin mene komai a lokaci ɗaya kamar kiftawa da bismillah inna ba amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu al'amarin Allah in ya nufa ta abin ya ga dama sai ce kasance kawai sai ya kasance to amma me yasa Allah madaukakin sarki ya halitta sammai da kasai a cikin kwanaki shida ba tare da ya yi musu umarnin kumfa ya kunu ba sai malamai suka ce Allah ya yi haka ne don ya nuna mana mu 'yan adam duk abin da za mu yi kar mu ce lokaci ɗaya za mu yi idan mu samu matsala shi Allah zai iya yi ba tare da ya samu matsalar komai ba amma kai idan ka ce sai kayi abu cikin gaggawa yanzu yanzu kana iya samun matsala don ya nuna mana komai yana da time yana kuma da space lokacin yinsa da inda za a yi shi da yadda za a yi shi amma shi Allah in ya ga dama zai iya yin abin lokaci ɗaya ya yi haka ne don tsantsar ya nuna ya nuna buwaya na fata an fahimta to wannan shi ne saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci mu san da wannan dangane da al'amarin al'istiwa wa alal arshi to tunda mun ce gadon Allah halittar Allah ne to an ce yana daidaita a samansa yanzu wannan na nuna kenan wata halitta ta Allah tana iya ɗaukar buwaya da izzar Allah to ba haka abin yake ba domin idan ka fassara istiwa'insa alal arshi cewa ya daidaita a saman al arshi to bari baka misali da hankalinka zai iya ɗauka tare da cewa ba a buga misali da Allah amma zan faɗi wannan ne don ka fahimci menene nake so na ankarar da kai idan an ce Allah ya daidaita a saman al'arshi to misali sai ka kwatanta misali zan yi maka don ka gane in an ce Allah ya daidaita al'arshi sai a ce to kamar littafin nan ne ya daidaita akan wannan me bencin to yanzu da wannan bencin da littafin da ke kansa wanne ya wani girma benci ya fi littafin girma to wala Allah kai haka za ka ɗauka cewa da aka ce Allah ya daidaita a saman al'arshi to ana nufin al'arshin Ubangiji ya fi girman Ubangiji kamar yadda wannan bentin ya fi girman wannan menene wala Allah haka kwakwalwarka za ta kawo ma ko tunaninka to ba haka abin yake ba malamai suka ce istiwa'i da Allah ya yi alal arshi ba ana nufin kan dandamalin al'arshin ba domin duk duniya babu halittar da ta kai Allah maɗaukacin sarki daidaita a kanta mubasharatan babu wannan halittar har shi al'arshin Ubangiji sai dai malamai suka ce ya daidaita ne a samanta a saman al'arshin ba wai akan dandamalin al'arshin ba ina fata kun fahimta domin in ka ce kan dandamali to kenan maganar mu ta ɗazu ta dawo cewa a cikin halittun Allah akwai halittar tana iya ɗaukar girman Allah da izzar Allah da buwayar Allah to wannan kuma wannan babu to ya za ka fassara yadda fassara za ta bada ma'ana ka kubutar daga kanka daga siffanta Allah da na ƙasa ko tawaya na fata an gane shine ka fassara da cewa ya daidaita a saman me a saman al'arshi to kaga sama kuma Allah ne kaɗai ya san iya girmanta na fata an gane to wannan shine abin da malamai suka ce to sannan abu na uku ko na hudu shi al'arshi bisa ga al'adar ɗan adam Allah ya sanya al'arshi wani abu ne wanda ɗan adam ke iya nuna izza da buwaya da shi shi yasa Allah ya siffanta kansa da cewa ya mallaki al'arshi kuma yace wasi a kursiyuhu samawati wal ardh ba ma al'arshin ba kursiyinsa kujerar mulki ta Allah ta fi faɗin sammai da sama da ƙasa ma ba za su iya ɗaukar ta ba to don Allah ta inda za ka gane cewa maganar da nake cewa kar ka dinga bisa misali da Allah in an faɗi magana game da Allah kar kuma hankalinka ya dinga tunano to ya kaza to ya zai yiwu kaza babu ruwanka kawai in ka yi imani da magana Allah ka yi imani da magana Allah ka ɗauke ta kai aiki da ita da ya ce wasu a kursiyuhu samawati kai dai ka san da kujera da gado ba yadda za a kwatanta girman su aiko ko da a haka mu kujerun mu da gadajen mu ai gadajen mu sun fi kujerun mu girma ko to ita kanta kursiyin kujerar mulkin Allah ta yalwaci sammai da ƙasai ina ma'ana ta yalwaci sammai da ƙasai shine ta fi ƙarfin sama da ƙasa da girma da faɗi da komai to kai iya abin da ka sani na girma shine sama da ƙasa to an ce kursiyin Allah ma ta fi ƙarfin sama da ƙasa to ina take tun da sama da ƙasa ba za su iya ɗaukar ta ba ina take tana gurin Allah inda ya gani inda ya ga dama malamin su an gane magana da kyau ko tana inda ya ga dama binciken ya abin yake ba ruwana ba ruwanka in ya ka yarda da Allah to ka yarda da wannan tunda Allah ne ya faɗa cikin Qur'ani to ka yadda da wannan shi yasa imam malik ya bada wata amsar al-istiwa'u ma'lum ko ma'ruf eh wal kayfu majhul wal imanu bihi wajibun sai yake wa su'alu anhu kuma bid'at wajibi ne mai imani in Allah ya faɗi magana amma maganar hankalinmu ya fara nazarin yaya abin yake ba wanda ya saka ka wannan kuma kana shiga cikin wannan tunanin daga cikin abin da zai saka kafircewa Allah kenan domin su ma kafirai da wannan tunanukan suka kafircewa waye suka ce su ba su yarda da wannan al'amura ba wannan abin ya fi karfin hankalinsu to dama hankalinka nawa yake in dai za ka kwatanta abin da magana Allah da hankalinka wai da hankalinka ne za ka gano abin ai za ka hallaka wallahi duk philosophers ɗin da kake gani da malaman mantiki da wata tsiya da sheganta ko na minal ja'iri duk abin da ya kafirtar da su kenan shine in Allah ya yi magana sai su ce sai sun binciko yaya abin yake na fata an fahimci magana shi yasa yace huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab Allah ya saukar maka da littafi ya kai annabi Muhammadu yace a cikin Qur'anin nan da littafin nan akwai wasu ayoyi muhkamai ma ma'ana al muhkamat sune ayoyin da ma'anarsu ta fito karara kowa ya fahimta Allah ya ce to hunna ummul kitab su wanda suka bayyana ma'anar su ta fito karara su ne uwan littafin da wannan ake so ka tsaya kai aiki da su na fata an gane sai ce wa ukharu mutashabihat wasu ayoyin kuma suna da rikita rikita in ka ce sai ka kwakwalo meye a cikin su to zaka birkice gaba daya zaka kafircewa Allah gaba daya wa ukharu mutashabihat dan haka to wannan ba ruwanka da su na cewa sai ka gano kaza shine irin su ar-rahmanu alal arshi sawa irin su wane ne ka ce kai yaya abin yake sai ka gano ya abin yake birkicewa za ka yanzu Allah ban gane ko kun fahimta ba jama'a kunna ummul kitab yace wa ukhra mutashabihat sai yace fa ammal ladina fi qulubihim zaygun to kaji inda magana take kaga wanda dama karkatattu ne a cikin karkata ce a cikin zukatansu sun karkace dama ba su yi cikakken imani da Allah ba Allah ya ce fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su dinga bibiyar ayoyin da suke da wannan rikita rikitar wanda ba a ce sai sun kwakwalo ba su kuma sai su tsaya suna ta bin diddigi sai sun kwakwalo menene to da haka da haka in hankalinsu ya kasa ɗaukar abun ya kasa fahimtar abun sai ce su ba su yi dama da Allah ba ma ƙarya ne ma jama'a haka ne ko ba haka ba فأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ الله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة الله يتسنى wannan kwakwafin da wannan neman san wannan talu kwakwafin don neman fitina wa a ta'awilihi kuma da neman fassara da ma'anar waɗannan ayoyi da Allah ya rufe ma'anarsu yanzu misali alif lam mim me ma'anarta ba wanda ya sani duk duniya ba wanda ya san meye ma'anar alif lamim duk duniya ba wanda ya san meye ma'anar hamim to amma tambaya tun da ba mu san ma'anar ba Allah ya ɓoye dole sai mun nemo ma'anar mun yi aiki da ita babu kawai abin da aka ce ka yi dangane da hamim shine ka yi imani da ita daga gurin wa take shi kenan ka gama abin da ake nufi da kai imani abin da kai da alif lamim shine kai menene imani da ita daga gurin Allah take Allah ne ya saukar aya ce daga cikin ayoyin alqur'ani amma menene ma'anar da ke kunshi a cikinta ba wanda ya saka ka wannan hatta malaman da suka bada ma'anoni na cewa ga abin da yake nufi wanda suka fi tafiya akan daidai game da wannan fassara su ne wanda suka ce Allah ya buga misali ne wa Qurayshawa da kafirai cewa in kun ce wannan littafin ba da gurin Allah yake ba to irin su alif ne da lamin da lam da mimun muka yi qur'anin da shi kuma ku dauka ku je ku yi naku yazo yayi daidai da qur'ani wajen balaga da zalaka da basira da iyawa malamai sun goyi bayan wannan fassara amma ba haka fassara take ba misali su ma suka bayar na fata an gane sai aka ga misalin ya yi dab da zama kamar zai ba da ma'anar waɗannan ayoyin sai malamai suka ce to an yadda a iya bada misali da haka amma tun da Allah bai bayyana ba kawai mu tafi akan cewa Allahu a'lamu bi muradiha Allah ne kadai ya fi ko ya san menene ma'anar waɗannan ayoyi su ma da an karɓi nasin ba a sallama cewa shine hakikanin fassarar waɗannan abubuwan ba ban gane ko kun fahimta ba so saboda haka matsalar a tauhidi ka tsaya tsam da ranka ka fahimci wane ne ubangijinka kuma fahimtar ire-iren waɗannan abubuwan shi yake sa sai ka ba wa Allah girman shi saboda kana fahimtar lalle in ku haka Allah yake to ya fi ƙarfi na ya fi ƙarfin kowa in dai ku haka Allah yake to lamarinsa ba abun wasa ba ne ina fata an gane in dai ku haka Allah yake to al'amarin dole a bi a hankali to sai ya sa idan sako ya zo sai ka kauce saboda ka san girman wanda za ka mai za ka sabawa in haramun ta zo sai ka kauce mata saboda ka san girman wanda zai kama ka in ka ci wannan mai haramun din ka san ya fi karfinka ya fi karfi na fi karfin kowa a duniya amma in aka wayi gari mutane suka zauna ba sa fahimtar girman waye mahalicci to ba abin da ba za su aikata ba saboda ba san girman Allah ba wannan shi ne fa'idar karantar da mutane waye Allah ina fata an gane shi ne fa'idar shi yasa idan mai da'awa ko malami mai tsoron Allah ya kutsa cikin darsa akan girman Allah wallahi ba wai masu karatun kaɗai suke amfana ba a'a shi da yake karantarwa ma wallahi in dai mai imani ne ya fi su amfana da magana ni kullum wallahi in nazo ina magana akan girman Allah wallahi ƙara tsoron Allah nake yi firgita nake dangane da ubangiji kullum in ka zo kana dirasa akan waye ubangiji babu darasin da in na higa cikinsa nake jin daɗi na rantse da Allah irin darasin tauhidi jama'a na fi jin nishaɗi da annashuwa a cikin darasin tauhidi saboda shi ne darasi da zai nuna ma waye mahalittinka shi zai sa ka kankan da kanka ka gane kai ba komai bane wallahi tallahi amma kullum ai ta karanto maka falala ba he ka lalace ba kullum an tahi magana falala falala falala falala ka zama falalu Allah he ka zama falalu Allah ya shirye da mu saboda haka jama'a wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka wa annahu sami'un basir ra'ufur rahim alal arshi stawa wa alal mulki tawa sannan Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato tabbata akan mulkinsa ba wanda ya isa ya mulki irin na Allah ya sa ya ce a malikal mulki tu'til mulka man tasha'u mamallakin mulki wanda ke bawa wanda ya ga dama tsosa ne daga cikin mulki shi na fata an fahimta in kuma ya hana ka wallahi tallahi in duk tsarnin garin nan gatanka ne ba za ka samu ba wallahi malikal mulk malikal mulk Allah shi ne mamallakin mulki yu'til mulka man yasha'u yana bawa wanda ya ga dama mulki idan yace ba zai baka ba in duk tsarnin garin nan gatanka ne billahi la ilaha illa huwa ba za ka samu ba amma idan ya ga dama sai ga cikin sauƙi ya ɗauka ya baka ba ruwan Allah to shi mulki a hannunsa yake buwaya a hannunsa take yasa idan ya gutsura wasu daga cikin bulkinsa ya ɗan ba su kaɗan sai kaga duk duniya ana fara musu kalli fir'auna da mulkin da ya yi Allah ne ya ɗan ya gamar to sai aka rahin sa'a kuma fir'auna ɗan banza ne ba dan arziki ba ne maimakon yi amfani da mulkin wajen kaɗe ta Allah da bauta ga Allah da yin abin da ya dace da tausaya wa bayi a a a a sai ya ɗauki mulkin a matsayin wani abu na buwaya da izza sai ya ɗauki mulkin ya yi amfani da shi ya dinga cin mutuncin bayan Allah mara bayan shi kansa Allah da ya bashi mulki amma da Allah ya gutsuri mulkin ya bawa annabi Sulaiman sai ga annabi Sulaiman malam yayi mulki irin na me eh na adalci da mulki na bautar Allah da mulki na ga isa a cikin mulkin Suleiman ga kuma tsantsar ibada duk da mulkin Sulaiman amma daga ya buɗi baki sai ya ce ni musulmi ne wato falalar da Allah ya yi mar ta kasancewarsa musulmi ta fi wannan mulkin nasa menene daraja domin mulkin ba zai kai hilahira ya samu rahama ba in ba menene ba musuluncin ba yanzu duk waɗannan masu mulki da kake gani kana jin in ba su je wa Allah da addinin musulunci ba za su shiga aljanna billahi allazi la ilaha illa huwa ba za su shiga ba amma kuma da duka za su ci wallahi gaskiya ne amma kuma gashi a duniya su masu isa ne in suka fito ma cewa ake guri a buɗa sarari amma wallahi ba sarari ba in ma filin kwallo ne za a baka duka naka ne in ka kuskura ka je lahira ba cikakken tauhidi da aƙida na rantse da Allah idan Allah ya tsoma ka a wuta sai ka gane kurkuranka so don haka duk wannan buwaya da wata izzar duniya da wata ɗaukakar duniya da wani babakeren duniya kar ya ruɗe ka la ya gurrannaka taqallubul ladina kafaru fil biladi duk abin da ka gani wani yana tunƙaho da shi a duniya in dai ka gani shi baya kan tafarkin Allah wallahi tallahi ka jefar da sha'ani shi shi yasa zaka ga muna zinzinawa mutanen da Allah ya ba su dukiya ko ya ba su mulki ko ya ba su matsayi amma ka ana siffanta su mutane ne masu ibada mutane ne masu kaucewa shirka to sai muna jiya musu daɗin sun more morewa har guda biyu shine a nan duniya Allah ya ba su isa da buwaya sannan kuma sai Allah ya ba su damar su bauta mar su kadai tahi da bauta don samu rahama a lahira don Allah me yafi wannan daɗi ba abin da yafi wannan daɗi ya zamanto duk abin da ɗan adam ke tunƙaho da shi a duniya Allah ya baka sannan kuma kai ne kan gaba wajen bautawa Allah to Allah ya gama ma komai in yama wannan amma in ka kuskura Allah madaukakin sarki ya baka matsayi ko ya baka mulki ko ya baka wata dama sai zamto iya wannan abin ne kaɗai ka moru da shi baka moru da kaɗaituwar Allah ba baka moru da bin sunnar manzon Allah ba baka moru da ibadu ba to ka kaɗe wallahi yasa ka je Saudiya su da ke sun tuni sun jima a cikin darasin tauhidi malam za ga wani ya zo sallah masallacin manzon Allah da jallabiya malam da hula amma billahi allazi la ilaha illa huwa trillioniya ne ba biloniya ba ba daga shi sai jallabiya shi wannan duk duniyar da kuke ganin sa da ita ba ta dame shi ba shi ya zo masallaci ai sallah da shi shine babbar damuwar shi dan ya san nan ne inda garantin take da sauran shirman banza ne wallahi kaga an tahi ana fitowa daga masallaci ana ture ture da shi shi yana turawa zai fita kai ma kana turawa zaka fita kai baka san shi ba shi ma bai san ka ba amma wallahi da za a tsaya a feɗe maka biri har wutsiyarsa cewa waye wannan za ka ce ya kai ma a kulla masallacin sai ya shiga ya samu guri ya zauna sannan a buɗe kowa ya shigo amma ba ruwan shi kaga gwamnatin kansa suna ƙoƙarin ba su girma suna cewa a la la tsirin ni haka za ka a bar ni kawai haka zan zo ne abin nan akwai wani babban mai kuɗi wani babban malami na sha ba ku labari a nan wanda muka je can cikin garin madinatul munawwara duk ran alhamis da litinin yana shiryawa ɗaliban jami'a cin abinci da shan ruwa da wane ne a yi nasiha a yi wa'azi ya raba littattafai ya raba kuɗaɗe kuma na rantse da Allah da muka je mutumin nan ya zo yana nuna muna kan santa tebur an ajiye mana tire ɗaya mun tada shi saura ɗan burbuɗi sai ga ya biyo ta gudun ya ce hala ta'al ta'al ta'al wannan sun cinye a kara musu wani tire na rantsi da Allah gaba ɗaya tiran aka yi tangire-gire aka ɗage shi aka ɗauko wani da kan raƙumi malam aka dire mana akan santa tebur ɗin na ce tsarki ya tabbata ga Allah na ce ina ma anan zamu dawama daga nan har kwawa lahira wallahi tallahi malam ga kuɗi ga na gidansa da makarantansa anguwa guda ne ba maganar wai zan anguwa guda sai ka gaji da tafiya a compound ɗinsa na rantsi da Allah amma Allah wata yar jallabiya ce a jikinsa da wata yar hula irin wannan makabuliya ta hi kafiya na ci a kama take ta hadisi gaskiya ne furo wallahi ita ne kaɗai a jikinsa yana bi fenti fenti yana cewa a ƙara waɗannan shinkafa a ƙara waɗannan kaji a ƙara waɗannan nama an taru an cika gidan nan malam sai kowa ya ƙoshi wallahi sannan a naɗi amin amin amin amin farkon shigowar mu ashe ba nan ne inda cin abincin yake ba wani falo ne aka taro ana nasiha ga wasu irin nau'in dabino da wani irin kalar shayi wani daga cikin mu ba yana faɗi suna ba ya fara handama sai dai wanda ya kawo mai yace kaɗan ba a hankali fa ba nan ne asalin gurin cin abincin ba gurin cin abincin yana sama nan dabino da shayi kawai za a sha in ka cika cikin ka a can a can za ka yi kuka billahi lazi yace wallahi aka haura sama kuka za ka yi an gane magana da kyau ko eh wallahi ya fara handama ai sai da aka yi mai burki sai da aka haura sama sai muka ga a hetan nafila aka yi nan ziga farillar a nan gurin an gane magana da ke ko to wannan shine saboda haka yan uwa sanin waye Allah wallahi yana da yana da dadi fiye da komai in ka san Allah ka san girman Allah sai ka ji ba wata rigima ma da za a kare da kai a duniya kai ma waye ma da za a yi wata rigima da kai ma tukunna eh Allah ya shirye da mu Allah ya datar da mu so dan haka yake cewa wa annahu al-malikul quddus shi Allah shine al-maliku mai mulki al-quddus tsarkakakke min qaddasa yuqaddisu al-quddus tsarkakakke al-mu'min shine Allah mai amintar da bayi daga duk wani bala'i da masifa al-muhaimin Allah wanda ya rinjayi komai komai yana karkashin Allah yana hannun Allah al'azizu mabuwayi aljabbaru wanda yake tilasta bayi su yi ko sun ki ko sun so na fata an fahimta almutakabbir wanda yake da girma girman da ya wuce girma kafin ma a halitta girma shine girma ne subhanahu subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah amma yushrikuna gabarin abin da suke masa shirka ko tarayya na fata an gane ila gairi zalika min al-asma'i to kaga duk waɗannan sunaye ne tun daga al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru duk waɗannan sunaye ne na Allah an gane magana da ke ko tunda yana magana ne akan meye ne ake nufi da wato tauhidul asma'i ya idan ya gama definition yanzu kamar yana ta'arifi ko definition din menene wato tauhidul uluhiyya ne rububiyya tauhidul asma in ya gama kuma zai zo ya bude kowanne babi ya kawo mara ayoyi da hadisai da suke bayani a kansa ina fata an gane yanzu kamar definition yake mana meye tauhidul asma ko to in ya gama sai kuma ya zo ya yi babi na tauhidul asma sai koro ayoyi da hadisai da suke magana a kansa an gane su don haka zamu dakata anan saboda kurewar lokaci zamu tahi ila ghairi zalika min al asma'i was sifatil uli wal imanul jazim Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh